محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan safiya ta asabar tara ga watan jumada al'ula shekara ta 1436 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 28 ga watan biyu a shekara ta 2015 na lissafin miladiya yau shine darasinmu na 100 daidai a wannan littafi da muke karantawa na alfurqan baina auliya'ir rahman wa auliya'i shaitan dari kenan ko amma adaraka to za mu tashi inda malam salih ali sheik yake mana magana ko ta'aliƙinsa da ya akan maganganun ibnu taymiya da ya kasa kashi uku ko mun karanta kashi na farko da na biyu muna na uku haka ne ba kare shi ba abinda ya shafi kaɗe-kaɗen sufaye to ya ce za mu tashi nake cewa ma'alumun ya ce wa ma'alumun abu ne sananne أن السماع الذي يحرك القلوب ويبعث فيها الإيمان ويبعث فيها الخوف والرجاء والمحبة وأنواع العبادات القلبية ويثمر العمل إنما هو سماع القرآن سورارو أبن سورارن دا zai motsa zuciya kuma ya aika imani a cikinta wato ya samar da imani a cikinta ya kuma samar da tsoron Allah da sa rai da fatan da kuma ƙaunar alheri daga Allah da kuma soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da dokokinsa da shari'arsa da kuma sauran nau'o'i daban-daban na ibadar zuciya ya kuma haifar da aiki mun duk abin da ba zai haifar da aiki ba ba a samu nasara a cikinsa ba to abin da zai haifar da aiki kuwa na wani abu da za a saurare shi inna ma huwa sama'ul qur'an shine sauraron alqur'ani sauraron alqur'ani shike haifar da tasiri mai amfani mai kyau ya kara maka imani ya kara ma tsoron Allah ya kara ma kusanta ubangiji ya kara ma ibada daban-daban musamman ibada ta zuciya ibada zuciya ba abin da ya kai ta muhimmanci ka samu taqwa ka samu tawakkali ka samu inaba ka samu raja'i ka samu khaufi duk waɗannan ba za su samu ba a sai ta hanyar alqur'ani don haka maimakon mutum ya rika sauraron kaɗe-kaɗen sufaye wanda mun san mun yi magana akan kiɗa asali a babbar matsalar da take ciki a ɗauki kiɗan ya zama ibada banda sufaye ba wanda ya fito da waɗannan sabon abubuwa aka cusa su a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabon abubuwa ne ba a san su ba a ɗauki kaɗe-kaɗe zama ibada a sa ran za a samu bautar wato lada akan irin waɗannan abubuwa mun ji dai asalin tarihin yadda abin ya shigo addinin musulunci makon da ya gabata ko to sai ce hadha huwa sama'ul mashru'u wannan shine abin sauraro da aka shar'anta inda mutum yana so ya saurari wani abu ne da ya ji daɗi ya haifar masa da wani amfani to ya saurari alkur'ani shi kuma alkur'ani kun sani tasirinsa shi baya tsufa ba dama ka ce wannan ayar kai ka ji ta jiya baka so ka sake jin ta yau duk yadda ka ji ta ɗazuma ka sake maimaitawa za ka ji daɗin jin ta ba wanda zai ji ma alkur'ani ya je ya gaji da shi sai idan ba shi da imani ƙur'ani dai ka ji baka son ka ji shi to ka tuntuɓi zuciyarka akwai matsala a cikinta amma duk wani kaɗe-kaɗe za ka ji wata ran ka saba da shi har ka gaji ana samun wannan to kuma shi alkur'ani har yanzu duk lokacin da ka karanta sai ka samu fa'idar da da baka same ta ba jiya ko da zo ka karanta ka sake karantawa yanzu to sai ka ji wani abu babbar matsalar a ce baka fahimta in dai kana fahimta me ake faɗa a qur'ani to sai ka ji cewa yanzu na fahimci abin da ɗazu ban fahimce shi ba kuma sai ka ji zuciyarka ta ƙara rauni ta ƙara risina ta ƙara koma zuwa ga Allah to kun idan ku akwai abin da mutum zai amfani da shi don ya samar da wannan to shi ya kamata a ce yana sauraro ba kaɗe kaɗe da za su sanya masa wajidi na ƙarya ba mutum kawai a ga ya faɗi ko ya ihu irin waɗannan abubuwa duk ba a same su ba daga cikin abubuwan da suke faɗa na ƙarerai su masu irin wannan abun dan ƙarya ne suna cewa wai salmanul farisi wata rana ya ji an karanta wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in sai daka wani ihu ya sama ya faɗi ya shiga jeji wai sai da aka kwana uku ba a ganshi ba daga jin wannan ƙarya ne bai kama da babban sahabi irin salman farisi yau to amma su in suna ɗauko irin waɗannan da shi suke gaya wa jahilai don ya zama musu hujja cewa mutum zai yi irin wannan sama'in na kai shi zuwa ga kaza sai su hujja da wannan a shikenan ana samun irin wannan wajidin ko abin nan motsin zuciyar da zai haifar da mutum a ce wato wai abin nan shauki ya kama shi ko jazaba ta fuzge shi a ce ya faɗi ko ya wani ihu ba a jin qur'ani ai ihu yawwa to amma su kun ga ai yanzu ba ma qur'anin suke ji ba an rabu da alqur'ani an bar wa alarammomi su kuma duk masu wannan harka za ku ga sun rabu da alqur'ani da wahala ka game wannan kaɗe-kaɗen kuma ya rungumi alkur'ani ba zai yi don alkur'ani ba zai shiga zuciya ɗaya da wannan kaɗe-kaɗen ba ko ka kama alkur'ani ko ka kama wannan rashin hankali Allah sauki to mu je to sai ke cewa Allah subhanahu ta'ala fa yana cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah da a ce mun saukar da wannan alkur'ani akan wani dutse a gari dutse ka kwatanta da jikin dan adam in ana kallon jiki da jikin dutse wane ne fi tauri to Allah ne yake faɗa subhanahu wa ta'ala da mun saukar da alkur'ani wannan alkur'ani kun ga bai ce kuma lau anzalna qur'anan ba da mun saukar da wani alkur'ani ba haka yace ba cewa law anzalna hadha alqur'ana da mun saukar da wannan alkur'ani da aka saukar wa dan adam da a ce an saukar da shi ga dutse sai ce la ra'aitahu khashi'an da sai kaga dutsen nan yayi kushu'i ya kaskanta mutasaddi'an mai kikkecewa ya tsitsage saboda me min khashiyatillahi saboda tsoron Allah dutse ya tsage saboda tsoron Allah ya kece ya rabe da shi aka saukarwa da ya tsage ashe wannan yana nuna mana taurin kan dan adam ko ba ka bane in dutse ga yadda ka san shi duk a tara mu nan a ce ku fasa wani dutse aiki ne idan ba nakiya za a amfani da ita ko ba ka bane to amma Allah ya gaya mana subhanahu wata'ala da dutsen nan aka saukarwa wannan alqur'anin da ya tsatsage ya kekkece saboda tsoron Allah amma mu ana karanta mana ma muna cewa ba masu mu ji ana karanta maka kana tunanin wani abu na duniya shi yasa kaga a da can a baya magabata sai kaji ana karanta alkur'ani duk sun kama kuka Allah kalla kuka na zub da hawaye saboda tunanin tsoron Allah subhanahu ta'ala tsoron azabarsa fatan da mutum zai sa rai dangane da aljannarsa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira sayyidina Abubakar yayi sallah lokacin da bashi da lafiya me Aisha take cewa tace ai a dai kira Umar saboda shi Abubakar daga ya fara karatu sai kuka ya kama shi saboda wannan haka su suke suna jin maganar Allah sai kaga kukan nan ya kama su to wannan shine abin da ake so ba rawa ba ba ihu ba balantana a ce mutum ya tsalle wannan abun bai dace da Qur'ani ba amma qur'ani babban tasirin da yake haifarwa a samu ƙarin tsoron Allah kun ga shi ma nan aizancin tsoron Allah Allah ya mana dangane da wato dutse kaga da dutse ba hankali ne shi ba ba shi da haram a kansa ba shi da halal ba kuma wani abu da baya cikin wanda za a yi wa hisabi ran tashin alkiyama amma duk da cewa ba za a yi masa hisabi ba da shi aka saukar alqur'ani to da ya kike ce saboda tsoron Allah sai ce wa tilkal amfalu irin wannan waɗancan misalai in ji Allah subhanahu ta'ala nadribuha haka muke buga su misalai ne da muke sanya wa ɗan adam don me la'allahu mai tafakkarun domin mutane su tunani don Allah mai tunani cewa idan an sa ma dutse alkur'ani ga yadda zai zama to mu ya kamata mu zama ya kamata a sai mu fishi kake cewa saboda na farko jikinmu ya fi nasa rauni shi yana da tauri ba mu da tauri dan karamin abu zai huda jikinmu haka ne ko ba haka ba to ga qur'ani Allah subhanahu ta'ala saukar da shi tasirin sa ba a ganin sa sosai a jikin dan adam to Allah ya sauke wa qala jalla wa ala Allah madauki kuma yana cewa aidan idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya yana ba da labarin annabawa da aka faɗi sunayensu bayan ya faɗi wannan sai ce waɗannan bayan Allah idan aka karanta musu alƙur'ani wato ayoyin ar-rahman mai rahama kharru sujjadan sai su faɗi sujjadan suna masu sujada wa bukiya suna masu kuka suna tsaye suna jin an karanta alƙur'ani sai ai sujada ana kuka ana tsoron ubangiji a shi kun ga wannan abun yana nuna abu ne da ake so a yi haka din kuma yana haifar yana haifar maka da tsoron Allah yanzu idan aka tambaye mu kowa daga cikinmu tsakani da Allah wacce rana ce ta ƙarshe rabanka da a ce hawaye ya zuba daga idanka saboda tsoron Allah kowa ya binciki zuciyarsa a ce hawaye ne ya zubo saboda tsoron Allah wani ma gani yake wani ma in ya ga wani yana kuka ana karatu kura sai ce sakalci ne ko ba haka bane ba sakalci bane matsalar kamar da na faɗa babbar matsalar shine da yawan mutane ba su san me Allah ke cewa Qur'ani kawai ji ake wani abin da ke jan hankalinsa kawai shine dadin muryar mai karatun la'alla shine ma kawai wani ma wannan ne ke masa tasiri za ga mutane ana karanta alqur'ani misali sallar tarawihi a masallatai wani daɗin muryar mai karatun ne yake sa wani ma har ya kuka saboda daɗi ana samun wannan ko saboda ya ji ya karanta wani abu ko wata addu'a akan kafirai ko makamancin wannan sai mutum ya kuka saboda damuwar halin da yake ciki ko ana alkunuti liman yana addu'a kan kafirai Allah kai musu kaza Allah kai musu kaza Allah wannan sai kaga mutum ya kuka akan wannan saboda halin da ya tuno na halin da musulmi suke ciki wannan ba matsala bane to amma qur'anin Allah da zai maganar aljanna qur'anin Allah da zai magana akan wuta qur'anin Allah da zai magana akan tsayuwar da zaka yi gaban ubangiji ka duba yadda kake firgita in zaka tsaya a gaban wani shugaba a duniya ko alkali amma a gaban ubangiji baka tunanin wannan abun wani ma kaman bai yadda za a tsaya gaban ubangiji ba kuma wannan abin kullum shi ake gama na cikin alkur'ani to wannan dai shine sakamakon da ake so a haifar a zukatanmu in muna jin alkur'ani to abin da muke faɗa ko malami yake faɗa anan shine bambanta mana tsakanin sama'i shaytani da sama'i wato wanda yake na kace masa rahmani wato na ubangiji sama'i na ubangiji shine jin alkur'ani wancan ko na shaytan shine jin wannan kaɗe kaɗe da music da kayan alatin wato da ake kaɗe-kaɗe da su da za su shagaltar da zuciya to shine da yake cewa waqala jalla wa ala mun karanta nan ko sai ce min shiddati ma sami'u me yasa za su faɗi su yi sujada suna kuka din saboda tsananin abin da suka ji wa ta'affurihim bihi da kuma tafirantuwar su da shi me yake nufi da tafirantuwa me ma'anar tafirantuwa muna jin abin da hausa kuma muna da larabci kuma muna faɗa da hausa mu ce ya yi maka tasiri me ma'ana ya ma tasiri adifa ba ita ce tasirin ba bayyanuwar abin ya yi masa amfani ya kama jiki na fahimta a waɗannan ne ya haifar da wani abu shine ma'ana ya maka tasiri yawwa ya haifar da wani abu ni na san ana faɗa da hausan kuma an faɗa kuna ganewa amma shi tasirin mai ma'anarsa asalin kalmar ta'asir daga asar ne in an ce asar shine gurbi idan ka ɗiga yanzu biran nan akan wani abu fari ai za ga gurbin da zai bari gurbin da zai bari shine me launin biran zai bayyana akan farin abu haka ne to sai a ce wannan biran ya sa tasiri a jikin wannan abu effect shi ake nufi da tasiri ai mun san effect masu boko ko hmm me ma'ana effect ba affect ba effect ka sa abu a wani abu sai haifar da wani abun daban ko shi ake nufi don haka daga gurbi dai da aka faɗa kamar da ake cewa abin nan raƙumi idan ya bi ta wuri me ake ganewa a ko ake gani a gane cewa ya bi ta wuri shine kashinsa ko ce wal ba'ratu tadullu ala al ba'ir ba'ra shine kashin laƙumi ko yawa asar kuma shine wannan abin da ya bari don haka idan ƙur'ani ka karanta shi ko an karanta ka ji abin da zai haifar maka shi ake nufi da tasiri mun gane abin to tasirantuwarsu saboda tasirantuwarsu su da karatun alƙur'anin da jinsa shine sai su faɗi suna kuka suna sujada wa kama zakara laka kamar yadda ibn shimiya ya ambata maka لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام عند من الله صلى الله عليه وسلم يجي قراءة أبي موسى الأشعري كراتين أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وحدثه كما يباشي لابار أبن دي يجي فقال أبو موسى سي أبو موسى يسي لو يسي فقال له يسي دشي لو علمت هكذا لو علمت بك دا ناسا كان نان كان جي lahabbartuhu laka tahbira da na gyara maka shi in rera maka shi yadda zai kyau sosai shine ma'anar wannan wa qala alaihi salatu wassalam wannan zai zo yi mana magana akai shi ma mana salih din daga baya shin wannan irin abin da Abu Musa al-Ash'ari ya faɗa da na ji kan da na san kana nan da na gyara shi dan ka ji daɗi wannan zai shiga a babun riya ko ba zai shiga babun riya ba me hukuncin ka gyara karatunka ka rera shi ya daɗi dan wani ya ji kun manta ma ban faɗi wannan ɗin a baya ko amfanin dai maimaitawar kenan gashi can ya sa mana shafi na gaba ai kun ga gashin shafi na gaba 177 gashi ne mana wani unwani ya sunan unwani ya yi wata matashiya a nan ta farko ya ce alfarko mene baina tahsini sauti wa riya'i akwai bambanci tsakanin kyautata sauti da kuma riya' ba za mu ji ba sai lokacin ya zo mai san ya ji amsar ma zo kansa insha Allah duk da dai na faɗa mana a baya to mu je yace wa qala alaihi salatu wassalam zayyinul qur'ana bi aswatikum ku yi wa qur'ani ado da sautin ku qur'ani ba a so kana karanta shi ratatatata haka babu abin da zai gyara shi ana son sauti mai daɗi a qur'ani sauti mai daɗi ya zama kana kokari kana gyara shi da sautinka ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zamu zo mu ji hukuncin baya cikin riya ka gyara alqur'ani ka kyautata shi kai masa ado da sautinka sai ce alqur'anu hujjatullah albaligha shi alqur'ani ita ce hujjar Allah mai kaiwa matuka na albaqiya kai ko na'am albaqiya jazakallahu khairan albaqiya wadda take wanzuwa wadda har abada ba za ta tashi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya bar ayar alqur'ani ko ayoyin alqur'ani su zama hujjar Allah subhanahu wa ta'ala har tashin alqiyama wa fi nafsihi mu'assir kuma shi alqur'ani a shi kadai din sa yana da tasiri yana tasiri a zuciyar mutum ai kun sha jin kissoshin waɗanda ba musulmi ba waɗanda sakamakon jin alqur'ani su fa ba sa fahimtar sa amma za su ce maka wannan zancen ya kunshi wani abu a baya can zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji kissar su irin su al-Walid ibn Mughira da suka makale suka buya suna jin alqur'ani ko daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ana tambaye su daga baya suna cewa wallahi wannan ba waka bace wallahi wannan ba ba bokanci bane wallahi wannan ba sihiri bane suka ce sun san maganganun mawaka sun san maganganun masu sihiri sun san maganganun bokaye duk bai kama da waɗannan ba wannan yana da wani daɗi yana da wani irin abu wani amo yana da kuma wani tasiri da yake haifarwa a zuciya wannan kafiri ne ya tsani manzon Allah sallallahu alaihi yana so ya yaƙe shi shine yake bada wannan shaida saboda shi ba larabe a zamanin yanzu zaka rika jin kissoshin waɗanda ba musulmi ba ba larabawa ba ba su san larabci ba sun ji ana karanta alkur'ani wata rana wani mutum ya ji irin wannan ana tafiya da shi ya ji alkur'ani shi ne ke tambayar mutane sai ce amma wannan maganar na ji ta dabban da irin maganganun da kuke a tsakaninku da larabawa yake ce in kuna magana kuna larabci kuna magana wannan miƙo min kaza wannan miƙo min kaza da ko wannan kai ku tsaurara shugabansu yana ba su command yana ba su umarni amma wannan in yana karanta abin nan sai in ji kamar ba wannan yaren naku ba wani abu ne daban haka daban ya fita daban me yasa zaka ce wannan maganar Allah ce ce Allah Allah dai da ya aiko annabi Musa ya aiko annabi Isa aka ce eh shine kuma ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan zancen yace to lalle wannan zancen ya kamata a karbe shi ya musulunta saboda kawai jin wannan maganar da bambancinta da wato sauran maganganu to amma me yasa zaka samu musulmi ana karanta masa ba ruwansa yanzu ana sallar tarawihi ko ana sauran abubuwa ana karatu ko a shagon mutum yana kasuwanci ya sa alkur'ani ana karantawa ana karatun kuma ana hira maimakon a tsaya a saurari alkur'ani to in kuma an ji shi din an yi insatin an saurara kaɗan ne za ka samu mutanen da suke tasirantuwa da alkur'ani ka ga mutum ya nutsu ya tsorata ya razana ya firgita ya ji cewa kai za mu koma fa ga Allah abin da Allah ɗin yake faɗa a wuri kaza lalle ya shafe ni domin shi alkur'ani haka yake duk inda aka karanta to da kai yake ba da wani ba sai idan an yi nassi an ce akan wani ake magana in ko akan mumine ake ai kana cikin mumine don haka da kai ake ya ayyuhallazina amanu if'alu ya ayyuhallazina la taf'alu shine dama zance alkur'ani ko labaran baya da za a bayar akan ko musulmi ko wanda ba musulmi ba sai ka ji daɗi in labarin alheri za a bayar an yi kaza an yi kaza na alheri ka ji tsoro kuma in faɗi wani abu da aka yi wasu waɗanda ba musulmi ba na azaba wannan shine tasirin da ya kamata qur'ani ya haifar a zukatanmu amma dai a zamanin yanzu mukan wallahu almusta'an wallahu almusta'an hasbunallahu wa ni'mal wakil sai shi walakin matlubun an yuzayyana alquran bisawt amma abin nema ne wato a kyautata alqur'anin ai masa ado da sauti mun sha wannan maganar duk lokacin da kake sauraron sauti mai daɗi ya fi jan hankalinka kuma za ka ji baka damu ba ma karatun a yi mai tsawo saboda kana jin sautin da daɗi in kwa sautin ba daɗi yana samar da kai binan a samu malal a samu sa'ama ba dan ƙin ƙur'anin ba shi kuma alƙur'ani ba wato laifi ne ka ji baka son sa in ka ji baka son sa ai matsala ce kuma babba har kafirci zai kai ga mutum don haka da ka ji baka son alƙur'ani gwanda a samu wanda sautinsa mai daɗi ne zai sa ka ji alƙur'anin kana son sa mun fahimci abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zayyinu aswatakum bil qur'an ku qawata sau alqur'ani zayyinu alqur'ana ka bi aswatikum zayyinu alqur'ana bi aswatikum ku qawata alqur'ani da sautin ku to sai ce wal qur'anu hujjatullahi albaqiya wa fi nafsihi mu'athir walakin matlubun an yuzayyana alqur'ana bi sawt li anna sawta domin ku shi sauti min jihatihi yahsulu naw'u ta'affurin ta bangaren sauti wato akan sami nau'i na ta'asiri me yasa zaka ga mai sauraron waka wata wakar tana sa kuka ko wata wakar tana sa farin ciki kamar da makaranta makon da ya gabata wata wakar tana sa maye mutum ya rude to don mai waka za ta maka wani amma qur'ani ba zai ma ba kaga akwai bukatar ka binciki zuciyarka yaya ka dauki alqur'ani to sai ke cewa ina ne li'anna sauta min jihatihi yahsulu a nau'u ta'athuri wani nau'i na tasirantuwa fatta'athuru akwai bambanci a hausance yadda ake fassarawa ta'athara ya tasirantu ko at-ta'athuru tasirantuwa ko ta'athiri shine shi tasirin kansa asara ya tasirantar kun gane babbanci yawa kai ka tasirantar da wani ko wani abu ya tasirantar da wani kamar alkur'ani asara fika ya yi tasiri a cikinka sai a ce asara ta'asir shine masdarin sunan abun kenan ta'affur shi kuma lazimi ne fi'ili ne lazimi ta'assara wane ya tasirantu ma'ana ya samu tasirin a jikinsa an fahimci bambancin kalmomin duka to shine an an ce at-ta'assur tasirantuwar yahsulu naw'u ta'assurin wani nau'i na tasirantuwa yana samuwa sakamakon alqur'ani a sakamakon sauti shi kansa kuma musamman na alqur'ani don haka sai sai fatta'affuru ita tasirantuwar yakunu bil kalami yana kasancewa da magana wa bi nazmati sauti da kuma wato abin nan tsarin sautin da yake haifuwa karar da zai fitar shine nagma na gama eh shine abinda mutum zai wato irin amon da zai haifar yawwa warannatu sauti da dai karar sautin wali hadha utiya daudu shi yasa aka bayo annabi daud mizmaran kaman sharewa in yana karatu in yana karatu kai ka ce sharewa ake busawa shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi abin abu musa al-ash'ari cewa utita mizmaran min mazamiri ali daud makomi mazamiri daud ma'ana an baka mizmari irin wannan shari'a irin ta annabi daud in kana karatun alqur'ani sai ka dauke hankalin mutum me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zo da ubay ibn ka'ab ne ko yace ya karanta masa alqur'ani haka ran wata rana abdullah ibn mas'ud ce haya an saukar maka alqur'ani ka kuma zaka ce abin da mu karanta maka kaji sai ce ina so in ji wani yana karantawa ba ni ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a samu me wannan tasirantuwar kuma da aka karanta masa aka karanto masa suratul nisa'i aka karanto wata aya da ta shafe shi fa kaifa idza ji'ina bi ko min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida ya kake ganin idan mun zo kowace al'umma mun zo mata da mai shaida a kanta waje ina bika ala haula shahida kai ma muka zo da kai a matsayin mai shaida akan wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasbuk ya isa ya isa ya isa sai kama kuka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me ya tuno ranar da za a kira shi ya shaida akan al'ummarsa al'ummar kuma gata a balbalce bata damu da abun ba tana wasa da abun ka ku ai akwai damuwa akwai tashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam dole ya tsorata cewa za a kira shi tare da cewa ya san ba komai za a yi masa ba bai yi laifin ba ma da abin da yayi da bai ba an ce an yafe kuma bai yi ba bai saba wa Allah ba sallallahu alaihi wasallam to amma mu fa kullun saban Allah na safa daban na rana daban na dare daban na zuci daban na bayyana daban ga sunan iri-iri na Allah tsakaninmu da shi daban wanda za mu yi wa ɗan adam daban kullum kuma wani sai ya yi irin waɗannan abubuwan da safan zai yi da ranan zai wancan ya saba wa Allah ya cuci ɗan adam a zagi wannan a ci mutuncin wannan wani a kullum sai ya yi wani ma kullum al'adarsa kenan ka gan shi a wurin ɗa'a ɗin babu ma gaba ɗaya to kaga ina zancen shi a karanta masa ma alƙur'ani wani ma har ya kuka ga wanda ba shi da laifi an karanta masa ya yi kuka kai kuma fa Allah subhanahu ta'ala ya sauke mana Allah ya sa zuciyar nan zuciyar nan fa ita ce komai ya ƴan uwa musulmi wallahi duk mutumin da ya samu zuciya ta gyaru haka dai dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce tsokar da take jikin dan adam wanda in ta gyaru sauran jiki ya gyaru sauran gabubba za su gyaru zuciya ko dama nau'i uku ce kamar da malam ibnu qayyim yake faɗi a cikin igafatul lahfal akwai zuciya as-sahih ita ce salim akwai zuciya saqim wato zuciya mara lafiya akwai kuma zuciya matacciya wadda an toshe ta gaba ɗaya alheri ba zai shiga cikin ta ba to sai ka duba ka kai a wani a wani aji taka take lafiyayya ita ce wadda ba saban Allah ba shirka ba wani abu da yake da rabo a cikin ta banda Allah mara lafiya ko ita ce ga sako an hada wannan an hada wannan matacciya kuma gaba ɗaya ma ba wa'azin da zai mata tasiri kowa sai duba tasa zuciyar wace iri ce a wani aji zai sata Allah kyauta mana wajen gyaran zuciyar mu to sai ce fata'affuru yakunu bil kalami wa bi nagmati wa bi nagmati sauti wa rannati rannati sauti wa li hadha utiya daud mizmaran kana daud idza tarannama daud ya kasance ya kasance idan ya rera yasma'una mizmaran sai su ji sharewa in yana rera karatu littafi wato a zabura wa hadha talazzuzu wannan jin dadin kuwa bi sama'il qur'an huwa sama'u shar'i shine sauraro na shari'a shine abin sauraro da shari'a ta yadda da shi allazi bihi tahya alqulubu wanda da shi zukata suke rayuwa wa bihi yakunu al-iman da irinsa ake samun imani wa ta'zumu anwa'ul ibadatil qalbiyyati linnafsi ya kamata ko yawa kuma nau'o'in a ibada na zuciya sukan samu ga ita rai alkhawf kamar tsoron alkhawf min Allah tsoron Allah jalla wa ala wa ijlaluhu da girmama shi wa ta'zimuhu da girmama shi لأنه يسمع كلام الملك العلام الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه domin idan mutum yana sauraron alkur'ani yana jin maganar almalikil allam sarkin nan wanda ya san komai da komai aljabbar mai sa komai ya zama yadda yake so shine aljabbar mai sanya abu ya zama yadda Allah yake so shine ma'anar jabbaru eh ba lallai zama tilastawa ba eh yana sanya abu ya zama yadda yake so shine ko ta hanyar tilastawa ko ta hanyar isar sarauta kuma wannan shine dama babba jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu girmansa ya ɗaukaka sannan kuma sunayensa sun tsarkaka shine ma'anar taqaddasat asma'uhu idan don haka fa hadha samau huwa sama'u ahli al-iman wannan abin ji din shine abin ji na masu imani sauraron masu imani shine alqur'ani ba kada kada ba ba raye-raye ba ba bugun kirji ba ba kuma abin da zai fidda mutum daga hankalinsa ba amma sama'ul mushrikin amma sauraro irin na mushrikai masu bautar wani Allah yace fa huwa kama kanu yaf'aluna inda albayt yace shine kamar da dai Allah mu dauki bamu labari irin abin da suke a dakin Allah wa ma kana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasdiya salatuhum sallar su inda albayt a dakin Ka'aba ba komai bace illa fito da tafi shine sallar su kenan ai ta fito ana tafi ana tsalle kun ga wannan fa Allah ne bamu labari dangane da mushrikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zo dakin Ka'aba za a zo dakin Ka'aba tsirara maza da mata fa tsirara ana dawafi tsirara kuma ana ihu irin wannan ana tafi ana fito fito sosai yadda kuka sani da wanda za a sa yatsu nan a cikin baki a yi da wanda za a yi haka kawai to irinsa haka za su zo wai wannan ita ce ibada ai kaga wannan wargi ne to duk wanda zai dauki ibadarsa shi ma sa ta irin wannan layin yayi kama da su kenan to shine sai yake cewa ya'ni du'a'ahum inda albayti abin da yake nufi da salatu ba wai sallah suke ba addu'ar da suke yi inda albayti a dakin Ka'aba kana muka'an fito ne shine fasara ce ya'ni safiran as-safiru a shine sautin abin nan fito ko li'anna al-muka'a fi lugha abin da ake nufi asali huwa safiru shine ma'anarsa makka yani safara yace wa tasdiya tasdiya kuma hiya tasfiqu shine tafi haka a buga hannu da hannu shi yasa shi da Hausa muke kiransa tafi saboda me saboda tafin hannu ne yake bugun tafin hannu ko shi za ake kiransa tafi ai wannan shine tafin hannun mutum ko yawwa to asalin kalmar kenan eh ko sarki ko shugaban yayi magana nan wai in ya burge mutane sai tafi mm wannan al'ada ce ba tamu ba mm Allah kyauta tam sai yake cewa ina ne wa tasdiyatu hiya tasfiqu kanu yata'abbaduna bidhalika birannatin sun kasance suna bautawa Allah da irin wannan abu biranna da wani abu na rerawa da zaka ji shi a salo na waƙe inda tafin nan yadda kiɗa yake haka yake ko za a iya magana da tafi da za a sanya mata wani amo da zai tafi tare da wata waƙa ai akwai waƙoƙin da ake yin su dama da tafi ko magadar 'yan mata ai yare yana na yi dinnan suna yin sa da tafi zaka je yana tafiya daidai da aman wakar da suke yi to akwai kuma wanda suke ibada ce ko a wurin ibada suna yin sa shi ma tare da tafi kaga yanzu kamar na kirista su ma ana yin wannan da tafin kuma sannan ana yana tafiya daidai da aman da yake cikin wannan waka to a wancan zamani kafin su samu kayan kiɗa irin wannan suke yi duk da ke dama mun ji dai tasirin ko wata tarihin yadda kayan kiɗan ma suka shigo ko zamanin daular abbasiyya to shine sai ke cewa wa yusaffiquna ko ya'ni yusaffiruna wa yusaffiquna bi rannatihim litta'thiri fil alal qalbi suna yin wannan fito suna tafi da wani amo da rerawa don yi tasiri akan zuciya Allahu jalla jalaluhu ja'ala sama'a ahli al-iman sama'a al-Qur'an Allah subhanahu ta'ala ya sanya abinda yan masu wato ma'abuta imani suke sauraro shine sauraron al-Qur'ani ba sauraron kida ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum mene turhamun naka mai neman rahama ya ji qur'ani ya saurari alqur'ani in ana karanta alqur'ani saurarawa ake ka saurari alqur'ani kai shiru banda hayaniya banda ihu in ka san kana wurin da ba za ka samu lokacin da za ka ji alqur'ani ba to ka kashe in kai kasa da kanka mun fahimci wannan idan kana da kaset ɗinka ko mp3 ɗinka kana sauraron alkur'ani sai wani ya zo maka za ku yi wata magana to sai ka saurara sai ka kashe ka dakatar da shi sai kun gama abin da za ku sai ka ci gaba da shi domin ba zai yiwu a kasuwa ana hayaniya ana hira sannan kuma ana jin alkur'ani ba wannan kuma baya nufin ba ka san alkur'ani wannan shine girmamawa da za ka yi masa ka kashe sai ka ci gaba da zancenka in ka gama ka dawo ka buɗe mun fahimci wannan to amma ya za ka yi yanzu misali in kuna cikin zancenku sai wani ya sa muku alkur'anin ba ku ba daga wani wurin daban shi ya sa alkur'anin ba dama ku ce ba ku ji ba dole sai kun ji malamai suka ce wannan ba ka da laifi idan ka cika bai muddin ba sauraren kake ba mun gane amma idan sauraro kake yi to ka kai hankalinka can wurin ya zama shi kadai za ka ji misali yanzu a wani masallaci an sa mutane alkur'ani irin da asuba nan da da ake yi an zan daina wannan ko ana yi yana cikin abubuwan da a gaskiya shi ma addini ba shi da asali in an zo an kira sallah ladan sai ya sa kaset kafin kiran sallah na biyu wannan yana cikin abin da yakan damu masu bacci asali yana shiga cikin haƙƙin mutane a lokacin da wani baccin yake so ko bai samu yi can cikin dare ba saboda wani dalili ba tilas ka sa mutane a wannan lokacin tilas sai sun tashi ba amma tunda an kira sallah shine shari'ar da aka shar'anta mana mai amfani da ita ta kiran mutane su tashi kamar irin abin da ladanai suke yi ne in mutum ya kira sallah kuma sai ta salati a masallaci da lasifika wannan shi ma bid'a ne bid'a ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarni da ita ba baya cikin abin da zaka bauta wa Allah ka samu ba salati ne bid'a ba yin sa a wannan lokacin ka dauka cewa zaka samu wani lada sakamakon ka tashi mutane da wannan wannan shine ba cikin abin da ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka koma gida ka yi la ilaha illallah ka kai kadai la ilaha illallah ita ce tushen musulunci ita ce alherin komai da komai naka ba za a ce ba ta da kyau ba amma yin ta a wannan tsakanin tsakanin kiran sallah na farko zuwa na biyu ba a taba samun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan ba ba su san wannan ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya aka samu ladanai suke yi har a cikin littafin fiqh in ka karanta mawahibul jalil na al-hattab yayi magana akan bid'ancin wannan abun da kuma cewa ba daidai bane ana ce masa taswibi sunansa kenan taswib idan an kira sallah ai ta salatai ko a ƙara maganganu a cikin lafuzan kiran sallah ana ce masa mene taswibi ma'ana sa mutane su ji cewa akwai lada su taho irin waɗannan maganganun ba su da asali a addini kuma malamai sun yi magana a kai hatta malaman mazhabar malikiya sun hana wannan abu Allah maɗauki ya kyauta da haka yana da kyau a masallatai a daina sa mutane ko wa'azi ko qur'ani bayan an kira sallar farko kafin kira na biyu kar a tilasta mutane sai sun ji saboda la'alla wani a lokacin yake qiyamul layl ko kai ba so kake tashi to shi ya tashi tuntuni ne qiyamul layl yana karanta alkur'ani yana son hankalinsa ya zama gun ayoyin da yake karantawa kai kuma ka sa masa mai sautin da dole ka sa masa tilasta ya ji kaga wannan zai sa masa wato abin nan rikici abin da yake karantawa Allah sa mun fahimci wannan yau kuma sannan ma dai asali ba a san irin wannan abun ba a zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa alaikum assalam na'am eh nan eh shi yasa akan yi irin wannan in mutane sun gamsu ba komai zamanin tahajjud kowa yana yi in ba haka ba idan an in akwai damun mutane sai a yi shi iya waɗanda suka zo yadda wani yana gida kila yana son a lokacin shi ya abinsa shi kaɗai sai zama ba da sai an sa masa ba wannan dai yana cikin abubuwan da malamai sukan tattauna a kansa shin wajibi ne sai an sa lasifikar ko ba wajibi bane in ya zama ba sallah ce ta wajibi ba ba laifi a lura da wannan halin a iya haƙura da shi iya a sa shi daidai masallaci duk da wani yana ganin cewa wani tsari ne na wa'azi a dai cewa ana yi duk abin da zai sa sauti ya fita ko kana so ka ji wani yana jin abin da kake yi yana da wata matsala idan mutum ba wannan din yake ji ba don gudun a samu riya mun fahimci wannan abu yanzu misali irin musaffa da alarammomi suke yi dinnan baya cikin abin da ya kamata a ce sai an sa lasifika a ciki muna roƙo Allah madauki ya taimaka musu ya ba su lada ya ba su alherin da suke nema amma sa shi a lasifika lokacin da mutane suke bacci yana cikin abin da ke damun mutane ba dan ba a san jin alkur'ani ba amma saboda la'alla mutane a wannan lokacin suna wani abin daban da kila su ma karatun qur'anin suke yanzu mutum yana wani karatun wani ma yana yi kaga zai cakuɗa masa nasa mun fahimci abin tunda ba jawabi bane da misali ake jan hankalin mutum akan wani abu amma qur'ani ana son a bashi ladabi a bashi girmamawa kuma duk abin da kake yi in kana ci musamman aka ce to an kira sallah to shi ma sai a hakura kuma a saurara kowa je shirya Allah subhanahu ta'ala zai sa mu dace mu je mu karasa abin da muka dauko ina ne sai ce Allahu jalla jalaluhu Allah subhanahu ta'ala yana cewa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yace fa idan dan haka anwa'u as-sama'i allati yudhannu annaha fiha fawaid sauraron alƙwasa ko saurare-saurare ko jiye-jiye ko abubuwan ji ko wake-wake wanda ake sauraren cewa ko ake zaton cewa akwai fa'ida min sama'il alhani daga jin aman wake-wake lima ya kunu gairar ƙur'an na abin da ba na alƙur'ani ba ya ce haza kulluhu min almuhdathat duk wannan yana cikin fararun abubuwa duk abin da ba na qur'ani ba a sa mutum ana ta sauraron sa irin waɗannan to da cikin fararrun abubuwa musamman kuma a ɗauki cewa ibada ne kullum ne muna magana akan abubuwan da ake fararwa ko aka farar da su a zamanin yanzu na waƙe-waƙen nan ko da na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din da ake cewa wannan na yaban annabi ne shi din wannan din ai sa ibada ma a cikin sa yafi tsanani dama saboda bid'a ce na farko kuma kana sa ran zaka samu lada da abin da Allah subhanahu wataala bai shar'anta maka ba Allah tsare mu sai ce wa min jinsihi ma hadatha fi hadha zaman to gashi yace daga cikin jinsin wannan abun shine abin da ya faru ya faru ya aka farar da shi kenan a wannan zamani min al anashidi na abin da ake cewa nashid abubuwan anashid din nan waƙoƙin da ake koya yara a makaranta din nan shi ba kamata a lura da waɗannan makarantun islamiyya na gaya mana wannan ce misali ka duba garuruwa da yawa yan wake-waken da suke wake-waken fina-finai ma da aka koma ana rawa da tsirara-tsirara da rashin kunya rashin kunya da ake a fina-finan hausa mafi yawansu daga makarantun islamiyya aka samu su haka ne ko ba ka ko ku yadda ba har tura wakilai wasu suke zuwa makarantun islamiyya su ji yarinya mai sauti mai daɗi shi ke za a je a lallabo a lallabo iyayenta a roƙe ta da kuɗi da komai a raba ta da karatun na islamiyyar sai ka ji ta a wake-wake wasu kuma dama suna farawa ne da wannan wake-waken da ake musu a makaranta na maulidi na da ake cewa na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din wanda dukkan sa bid'a ne baya cikin abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo mana mu bautawa Allah mu samu lada da shi duk wanda ya faɗi ba haka ba kuwa to yana buƙatar dalili babu dalili kuma in dai daga qur'ani zaka nemo dalilin ko daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗauki abu ibada ana yin kaɗe kaɗe zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na lokacin biki ya kuma halatta wa mutane yin wannan biki ne ba ibada ba amma ibada a ce wannan lada za a samu da wannan to wannan baya cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da wannan balantana a ce a masallaci za a yi ko a makarantar islamiyya da ya kamata a koya wa yara ƙur'ani tafsirinsa bayanansa duk da wani zai ce to ai yara ne ba su kai matsayin da za akwai ai akwai abubuwan da yara suke bukata lokacin da yaro yake karami ba abin da ya fi bukata irin a haddatar da shi alƙur'ani za ga masu irin waɗannan makarantun islamiyya da suke wannan rere-reren waƙoƙin maulidin ka samu duk an raba su da alƙur'ani ba su haddace ƙur'ani yadda ya kamata ba amma sun koma waɗannan abubuwan shine a shiguluhum ash-shaghil Allah tsare mu kuma sai a tashi da wannan daga an fara samun kuɗi a kai shikenan sai ga an shiga kuma sai yan fim sai su matso da wani album da da wani abu a composing wata waka sai a kawo shikenan a ce kurera shikenan sai a shiga sai a samu kuɗi shikenan an koma makaɗa Allah ya sauke to ina ne yace wa min jinsihi ma hadatha fi hadha zamani min al-anashid allati yusammiha ash-shabab al-anashid al-islamiyya shi da irin anashirin islamiyya din nan da ake sa wanda ana kiran su anashirin islamiyya wai waƙe-waƙen musulunci a sa wannan a sa wannan ga sunan da iri iri allati fi hasti imalu dufuf wanda akwai ana amfani da duf shine mandiri da makamantansu au tahtawi ala ma'anan batil ko kuma ka samu koda ba kaɗe kaɗe sun kunshi wasu ma'anoni wanda ba daidai ba ana faɗar kalmomin da ba su da alheri ko kuma kuskure ne a shari'a ko ma wato barna ce ma sun sabawa Allah sun sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani malami kaji ana yaban ma yanzu ma shehunai ma ake yabo ko da siffofi irin na Allah wannan bala'in wannan bala'in Allah sauke mana shi bala'i ne da yake kawo lalacewar al'umma yake kawo al'umma ta ruguje a ɗauki wani ɗan adam ana masa waka a kira shi ubangiji wani har ya ce wannan shi ya halice shi kuma malaman wannan abun suna ji idan da wani ne ya faɗi wani abu daban sai a ce maƙiyin manzan Allah wannan kuma maƙiyin Allah ne ko maƙiyin me ne wanda zai ce wani ya yi sama ya zama Allah masoyin Allah ne to Allah sauki Allah sauki Allah kuma ya shiryar um, sannan yake cewa ko wa au tahtawi ala ma'anan batil au takuna jama'iyya ko a ce a yi shi ana rerawa da jama'a da wani anshi samari aikin su kenan suna wani amshi amshi ana irin waɗannan wake-wake yace hadhi kulluha min almuhdathat duk waɗannan abubuwan suna cikin fararrun abubuwa bidi'o'i ne ba sa cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai shi fa idza kana an-nashidu alladhi huwa ash-shi'ru jama'iyyan hadha wahid yace in waka haka ake yin ta cikin jama'a ana amshi sauti ɗaya yace wannan ɗaya ne daga cikin irin waɗannan auka na ma'ahu duffun ko ya zama yana tare da wannan bandirin ana bugawa auka na mustamilan ala ma'anan batil ko ya zama ya kunshi wata ma'ana marar kyau imma min jihatil aqida ko bangaren aqida kamar wancan da nake bada misali wanda za a ce wani ya zama Allah a al-istighathat ko kuma neman agaji ya muhammadu ya rasulullah ka zo ka cece ni kai mun kaza a yanzu fa a zamanin yanzu na shiga bala'i kai mun kaza ko wani shehi ya wane ka zo ka cece ni na shiga bala'i na rasa yadda zan yi in baka kama hannuna ba na halaka wannan istighatha ce haramun ne shirka ce da Allah subhanahu wataala wanda ba shi da iko ya ma wani abu yanzu ka kira shi ya maka akwai bambanci tsakanin istighatha da kuma tawassuli su masu wannan abin kane musu magana ce ai tawassuli ne ai ambatan sunan ne dan dai neman albarkar suna wannan ƙarya ce ba tawassuli bane tawassuli shine ka roki Allah ka ce ya Allah kai mun dan wane ai mun karanta wannan a baya wannan shi ake ce ma tawassuli ka sanya wani abu ya zama maka tsani wannan mun ji ka'idarsa ana yi da sunayen Allah da sifofin Allah ana yi da ayyukan kirki ana yi kuma da addu'a ka sa wani ya ma addu'a amma ba a yi da zatin wani ya Allah dan wani kai mun kaza mun fahimci wannan to amma wannan ka ce wane zo kai mun kaza a lokacin da wanan nan ba shi da rai ba zai iya maka wannan abu ba to wannan ita ce shirka shirka da take fidda mutum daga addinin musulunci mun fahimci wannan abu wannan ba tantama a cikin sa Allah ya sa mun gane wannan abu Allah ya tsare Allah ya tsare to sai ce mukhatabatul mauta da magana da matattu mutum yana kiran wanda ya mutu ya shehu wane ya kaza da kaza ka zo kai kaza al'umma ta lalace ka zo ka cece ta ka zo kai kaza da kaza wani ba shi da lafiya ɗansa ba shi da lafiya a kira wani shehi yana kabarinsa yana fama da abin da ke fama da shi baka san halin da yake ciki ba wanda kake da tabbas a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin wahala baya cikin komai amma duk da haka Allah ya hana a kira shi shi ya hana a kira shi a ce a dauke shi a matsayin ubangiji a ce ya zo ya wani abu ba a so shi ba wannan kiyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa shi a layin waɗanda ran tashin alkiyama za a tambaye su me yasa aka bauta musu ko ba haka bane to nan ka so manzon Allah ai baka so shi ba ya kamata a nisanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan shi yasa da ma ya roki Allah kada ya sanya kabarin sa ya zama wasanan yu'badu ko ya zama abun bauta da ake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu tauhidi yace au min jihati at-takhnif ko ta bangaren abin nan neman wato abin nan haka harkar yan daudu namiji ya rika yin abubuwa irin na mata ana samu shine takhnif takhnif eh ko at-takhannuf eh ka shine kama da mata yana wani rera waka haka kai ka ce mace ce to wannan abun shi kansa haramun ne balantana kuma ka zo ka sashi a cikin ibada ka ce wai lada zaka samu wannan ba cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a matsayin abin da zamu bauta Allah a takhannuth al-batil yace wa nahwu zalika da makamancin waɗannan yace hadhihi waɗannan abubuwa kulluha dukkanin su munkaratun abin inkari ne munkari ne wa hiya shabihun bi alhanin ko wa sama'i sufiya wanda dai kama da rera waƙe-waƙe na sufaye ولهذا إنما جاءت الأناشيد من جراء التربية الصوفية شيسا أسألون وأنن واقع واقع da ake islamiyya asalinsu daga tarbiyyar sufaye suka zo duk inda ba tarbiyyar sufaye ba ka samu waɗannan abubuwan ba ba a san su ba tarbiyya sai da mata masu bin sufaye li ba'd al jama'at al islamiyya tasirin da suka kawo tarbiyya da suka ga irin waɗannan kungiyoyi na musulunci shi nan yana faɗar irin abubuwan da ake a kungiyoyin wasu kungiyoyi na kasashen larabawa sakamakon za ku ji ai suna wasu waƙe su ma laraba yana cikin abubuwan da muke kira a tsaftace tashoshinmu na talabijin daga irin waɗannan waƙe-waƙe ana sa su kuma su ma gaskiya suna cikin abubuwan da ba na sunna bane ya kamata a tsaftace su a sako wasu samari suna wata sauti suna wata kiɗa a ce asali na musulunci ne ba wasu waƙe-waƙe irin waɗanda zaka ce na musulunci ba daidai bane yana ga cikin abubuwan da aka tasirantu da su irin wanda masu ƙungiyoyin na addini da suka samu tarbiyya ƙarƙashin makarantun sufaye suka samu irin waɗannan abubuwa ɗin har aka same shi ya kai ga irin wannan matsayi yana da kyau da Allah a yi ƙoƙari a tsaftace a waɗannan wurare da ake yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar su daga irin wannan abubuwa ɗin domin kuwa ba sunna ɗin ba ce amma na shidul mar'i to mu tsaya anan saboda an nuna lokaci yayi amma dai ya kamata da mun kare ba laifi dai to tunda duk zancen har yanzu a cikin ta'aliqin nasa muke insha Allah idan mun zo mako na gaba sai mu karasa wannan din kuma sai a shiga wancan abin da ya magana bambanci tsakanin kyautata sauti da riya insha Allah yana cikin abin da zamu zo kansa mako mai zuwa in Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin masu rayuwa masu lafiya Allah san ta ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya tabbatar da mu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara mana zukatanmu su so alqur'ani su tafirantu da alqur'ani Allah ya shiryar da waɗanda suka karkace daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in